الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin ashirin ga watan rabiul awwal shekara ta dubu da dari hudu da talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da sha shida lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na shekul imam al-hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata to idan mutum ya zo masallacin juma'a a ranar juma'a ko da ya samu limami yana hudu ba baya halatta ya zauna sai ya yi tahiyyatul masjid kamar yadda hadisi ne ingantacce hadisin na cikin sahihu muslim a ranar juma'a wani sahabi ya shigo masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na kurba sai ya zauna ba tare da ya yi tahiyyatul masjid maza Allah ya ce masa tashi kai tashi kai sallah maza Allah ya tambaye shi kai ji yake masu ya ce maza Allah ya ce masa tashi kai yana cikin kudubar maza Allah ya umarce shi cewa ya tashi yayi sannan a cikin kudubar da wannan sahabi ya gama maza Allah sai ya ce idza jaa ahadukum yawm al-jumu'a wal imamu yakhu falyarka rak'atayn wa la yatajawwaz fihima maza Allah ya ce daga yau ɗayan ku idan ya zo a ranar juma'a ya zo masallaci alhali limami yana kurba zan Allah ya ce ya yi raka'a biyu amma ya takaita su shi wancan sahabi tuntuna an gama da shi tunda an ce masa ya tashi ya yi kuma ya tashi ya yi sai mazan Allah ya biyo baya da wata ka'ida shi ne ce idza ja'a ahadukum yawmal juma'a idan ɗayanku ya zo masallaci a ranar juma'a shin da ya ce idan ɗayanku ya zo masallaci a ranar juma'a da wannan sahabi ake ko kuma da sauran muminai har zuwa kiyama ana magana ne da sauran muminai har zuwa kiyama duk wanda ya zo masallaci a ranar juma'a sai ce wal imamu ya alhali limami yana khutba lafazin wal imamu ya jumla ce hadiya ma'ana ka zo masallaci limami yana khutba maza Allah ya ce fali raka'a raka'atayn yayi raka'a biyu sai ce wani ya tajawwaz fihi ma ya takaita su kada ya tsawaita hadisin na cikin sahihu muslim don haka duk wani tawili na cewa shi wannan sahabi maza Allah ya ce ya tashi yayi domin jama'a su ga yanayin da yake ciki na kunci domin a taimaka masa wannan duka ba da asali tawili ne na wasu malaman an gane ko in ma don haka ne shi an gama da shi amma sai ya ce idza ja'a ahadukum in ɗayan ku ya zo masallaci a ranar juma'a to don haka waɗanda suka tafi akan cewa in limami na ba mutum ba zai shagala ba da tahiyyatul masjid su ne malaman malikiya da malaman hanafiya su kuma kiyasi ne suka yi suka ce sauraron ba wajibi ne tahiyatul masjid sunna ce don haka suka ce wajibi shi ya kamata a gabatar shi ake gabatarwa akan sunna to shi kuma ka'ida ta malamai a duk lokacin da kiyasi ya ci karo da nassi to wannan kiyasi ya baci ya rubuje a duk lokacin da wani kiyasi kiyasi ya ci karo da nassi to wannan kiyasi ya baci to kaga wannan kiyasi nasu na cewa sauraron hutuba wajibi ne tahiyatul masjid sunna ce don haka wajibi shi za a gabatar akan sunna ya ci karo da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza jaa ahadukum yawmal jumu'a wal imamu yakhutub falyarka rak'atayn wal yatajawwaz fihima idan dayan ku yazo masallaci a ranar jumu'a alhali limami na khutba manzon Allah ya ce yayi raka'a biyu ya takaita su don haka baya halatta mutum ya zauna idan ya je masallaci a ranar jumu'a ba tare da yin tahiyatul masjid ko da limami yana kuduba ko da limami yana kuduba za ka tashi ka yi illa kasancewar abin da ake bukata ka takaita su kada ka tsawaita
malam mutum kamar iya bin ibrahim ko kuma iya sallah shi da iya din sai aka rasa guda zai iya gudun ya ga ya kashe sarki shi
sai in ya yi tsoron kamar misali sautin salular zai shagaltar da shi zai iya dukawa ya dauki wannan salula ya kashe domin aiki ne wanda yake na gyaran sallah ko ka fito da ita daga aljihunka ka danna ka kashe na'am baya halatta duk wani abu wanda yake mai sura baya halatta wai kamar kamfar mitar da ake samu mai hoton kamar wata halitta kamar malam bata ta ko abin da ya kama da haka duka baya halatta ko hoton wani kifi da sauransu duka ba su halatta kenan ko da mutum ya sayi irin wannan kenan sai ya cire sai ya sanya iya abin da zai zame masa shine makamin da zai ringa jan farmitin na'am
kamar liman kin da ya zo yin sallah a yi mace mashi alwala kuma ya ja mamu suka yi sallah Eh, bayan- wani limami ya yi sallah da jama'a bayan an gama sallah sai ya tuna cewa ba shi da arwallah shi kadai zai sake sallah sauran jama'a ba za su sake ba an gane ko kamar yadda hadisi na cikin almuwadda ta limamu malik umar allah ya kara masa yadda ya limanci wasu jama'a alhali yana da janaba sai bayan gama sallah umar ya tuna cewa yana da janaba umar ya je ya yi wanka ya sake sallah amma sauran jama'a ba wanda ya sake sallah don haka kenan a nan abin da muke so mu gane duk a lokacin da limami ya limanci jama'a bayan gama sallah ya tuna ba shi da arwalla to shi kadai zai sake su sauran jama'a ba za su sake sallah ba na'am kamar kaka a ba maganar salamu alaikum salamu alaikum kuskure ya abinda za ka faɗa assalamu alaikum assalamu alaikum alif da lam ɗin dole sai an sa shi an gane ko assalamu alaikum amma ka ce salam- salamu alaikum ko kuma salamu alaikum wannan kuskure ne dama dama ne salamun alaikum to shi ma kan shi wannan bai dace ba saboda ita sallama ibada ce kuma duk wata ibada ya kamata mu takaita akan sigar da shari'a ta zo mana da ita iya abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum assalamu alaikum kenan alif da lam sai an sanya shi a wajen yin sallama saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta da mu na'am
Malam yau kun tambaye wa sallama da wa alaika.
cewa wa alaika wannan ya inganta in ka tarar da mutum daya kana iya ce masa assalamu alaika kamar yadda hadisin mai mugunta sallah bayan ya bubbuga sallah ko tankurciya ya zo ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce assalamu alaika ya rasulullah don haka wasu daga cikin malamai na daga cikinsu ibn al-usaimin yake cewa abin da ya fi dacewa in mutum ɗaya ne za ka ma sallama ka zo da siga ta ifrad ka ce assalamu alaika tare da cewa kuma ya halatta ka ce assalamu alaiku ka zo da siga ta jam'i kamar yadda al'imamun nawawi ya ce ko da mutumin da za ka ma sallama mutum ɗaya ne to mutum ya zo da siga ta jam'i ya ce assalamu alaikum kamar yadda ya kafa hujja da wannan hadisi wanda wani sahabi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jama'arsa suna zaune ya ce assalamu alaikum manzon Allah ya ce ashira wani ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah manzon Allah ya ce ishirun na uku ya zo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu manzon Allah ya ce salasun na hudu ya zo kamar yadda yake cikin sunani abi dawud ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu manzon Allah ya ce arba'un duk da cewa a wannan hadisi babu fuska ta kafa hujja akan cewa in mutum ɗaya ne zaka ce assalamu alaikum me yasa saboda a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne majalisin kuma ba shi kadai bane a zaune don haka kenan ya halatta ka ce ma mutum ɗaya in zaka yi mai sallama assalamu alaikum amma tare da cewa abin da ya fi dacewa assalamu alaika a darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala muna da cikin kitabu bahara mun gama baban da ke bayani game da abubuwan da ke warware a walla hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ati ahadakum shaytanu fi salati za Allah ya ce shaidani yakan zo ma ɗayanku a cikin sallarsa bayan fuku fi maƙa'adatihi wato sai ya yi busa wato ga a mazauninsa ma'ana a wajen addu'arsa sai ya yi wata busa fayu ta hayyalu ilaihi annahu ahadatha wa lam yuhdith shi wannan mutumin da shaidani ya yi busa a mazauninsa wato sai a kamanta masa cewa tamkar ya yi hadasi ma'ana tamkar iska ta fita daga jikinsa walam yuhdis alhali ko bata fita ba fa idza wajada zalik manzon Allah yace idan mutum ya samu irin ya samu haka fala yansar manzon Allah yace kada ya yanke sallah hatta yasma'a sautan aw yashda riha wato sai ya ji karin fitar iskar ko kuma ya ji warinta domin wannan yana daga cikin wato wasi-wasi na shaidani ma'ana kokonto da yake jefa ma bawa domin ya bata masa ibada to shine yakan zo sai ya yi busa a mazaunin mutum sai mutum ya ringa tunanin ya ringa ganin cewa iska ta fita daga jikinsa ko bata fita ba alhali ko bai yi wata iska ba maza Allah ya ce to duk wanda ya samu haka kada ya yanke sallah sai ya ji ƙarin fitar iskar ko kuma ya ji warinta akan wannan hadisi da abin da ya kama da haka malamai suka gina ka'ida ta al-yaqinu la yazulu bishak al-yaqinu la yazulu bishak ma'ana sakankan cewa baya gushewa a sababin kokonto in dai ka tabbata kana da tsarki kokonton cewa shin wani abu ya fita daga jikina ko bai fita ba shin bayan wannan arwalla na je na tsugunna ko ban je ba na tsugunna to wannan yaƙini naka na cewa kana da arwalla ba zai gushe ba sai kana da tabbacin cewa bayan kayi wannan arwalla ka je ka tsugunna haka lokacin da kake kokwanton iska ta fita daga jikinka ko ba ta fita ba to arwallarka tana nan sai ka samu tabbas ta wace hanya za ka samu tabbas shine kasancewar ka ji ƙarin fitarta ko kuma warinta shine malam ya faɗa cewa al-imam al-bazzar shi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sa al-musnad asalin hadisin yana cikin sahihai al-bukhari wa muslim ta hanyar hadisin abdullahi bin zaid sannan malam sai ce na ga al-imam muslim riwayarsa daga abu huraira Allah ya kara masa yadda kwatan kwacin wannan hadisi shi kuma alhakim yana da riwaya hadisi ne marfu daga abu sa'id al-khudri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada idza jaa ahadakum ash-shaytan idan shaytani ya zo ma dayan ku fa qala yace da shi innaka ahadasta ai kai hadasi ma'ana yazo yana maka wasi wasi ya ce ai kayi hadasi yana kamanta maka a cikin zuciyarka manzo Allah ya ce fal ya kulka zabta ya faɗa ma shaidanin cewa ƙarya kake bai yi ba al-imam ibn hibban shi kuma ya fitar da hadisin kamar haka amma shi da lafazin fal ya kulfi nafsihi ma'ana ya faɗa a cikin zuciyarsa ya ce shaidani ƙarya kake ban yi hadasi ba tare da cewa shi hadisin bai inganta ba an gane ko wannan hadisi hadisi ne bai yi illa kasancewar duk lokacin da shaidani ya jefa ma irin wannan wasi-wasi to ka kau da kai ka manta da shi karka biya masa karka biya masa sai kana da tabbas ka ji karan fitar iskar ko kuma ka ji warinta za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب آداب قضاء الحاجة عن انس رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعه وهو معلول malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ladubban biyan bukata idan aka ce ƙaba'ul haja biyan bukata wato kinaya ce dangane da wato abin da ke fita daga jikin ɗan adam na bayan gari da bawali domin abin ƙi ne abin kyama duk wani abu wanda ake wanda yake abin ƙi abin kyama to yana daga cikin ladubban da shari'a ta karantar da mu ba a buƙatar ka fito fili ka faɗa sai dai ka yi alkunya duk wani abu wanda yake abin ƙi abin kyama to kinaya ake buƙata a yi don haka bayani ya gabata irin wannan ladabi Allah ya ladabtar da mu a cikin alkur'ani haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama a cikin sunnarsa idan ka ɗauka lafazin ga'ib asali kalma ta gari wato shine korani kenan a larabci korani shine ake kira da ga'ib ubangiji ta'ala sai ya kinaya game da abin da yake fita daga jikin dan adam ma'ana na bayan gari ko bauli to da haka zaka ji hausawa suna faɗa na tafi bayi me ake nihi na tafi bayi na tafi biyan bukata idan aka ce bayi ana nihi kenan kamar bayan gari shine ake nihi ko a ce na tafi makewayi to haka ayoyi sun wuce a lissafa na daga cikinsu faɗar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce aula mastumun nisa'a aula mastumun nisa'a abinda ake nihi da allams wato shine saduwa da iyali haka can da ya ce la junaha alaikum in qallaqtumun nisa'a ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida me Allah yake nihi da almasu shafa ana nihi saduwa da iyali haka can da ya ce uhilla lakum lailata siyami rafasu ila nisa'ikum abinda ake nihi ake nihi da arrafasu asali arrafasu shine wato mummunar fada a larabci kenan mummunan aiki ko kuma mummunar magana to me Allah yake nihi da arrafasu anan saduwa da iyali haka can da yake cewa falamma tagashaha hamalat hamlan khafifan famarat bi da yake nihi da argashiyan shine saduwa da iyali haka can da yake cewa wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mithaqan ghalidha yake nihi da al-ifdha shine saduwa da iyali da haka dalilai sun wuce a lissafa a cikin alkur'ani haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda na nuna mana duk wani abu wanda ake jin kunyar a fito a faɗa ko abu wanda yake ana kinsa ana kyama to kinaya ake yi ba a fitowa fili a kama sunan abu shine anan zaka samu malamai wasu sun ce adabu qaba'il haja wasu sun ce adabul khala shine anan malam yace babu adabi qaba'il haja wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ladubba waɗanda suke na biyan bukata su kuma waɗannan ladabba sun kasu kashi biyu akwai ladabba waɗanda maganganu ne akwai ladabba kuma waɗanda suke ayyuka ne wanda kuma an shir'anta mana biyu ƙoƙarin kiyaye waɗannan ladabba za mu gan su ɗaya bayan ɗaya irin su nisanta game da idanun jama'a a lokacin da mutum zai biya bukatarsa da kuma nisanta ta inda ba za a ji sautin abin da ke fita daga jikinsa sannan kuma da zaɓar wuri wanda yake nutsatse da irin addu'a wadda aka sunanta mana idan mutum zai shiga ban ɗaki da sauransu to shine ana mana ya zo mana da hadisi na farko a baban hadisin anas dan malik allah ya kara masa yadda ke faɗa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idza dakhala al-qala'a ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yayi nihin shiga ban ɗaki ba idan ya shiga ba iza dakana lakala'a idan ya yi nihin shiga ban ɗaki kenan iza arada dukuna lakala'i kamar yadda wannan yana daidai da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fa iza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim fa iza qara'ta alqur'ana in kai nihin karanta alqur'ani kaga ba in ka karanta ba a in kai nihin karanta alqur'ani to fasta izinin lahi mina shaifani rajim ka nemi tsari da Allah subhanahu wa ta'ala game da shaidani wanda yake abin nisantawa daga rahama ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kaga kafin ka karanta alqur'ani zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba sai bayan ka karanta alqur'ani zaka zo da isti'aza to haka ba sai ka shiga ban daki zaka yi wannan addu'a a'a kiran shine yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza dakhala al-khala'a wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai shiga ban daki lafazin alkhala a larauci shine almakanul khali wuri wanda yake wohintacce ba komai to don haka a wannan gaba za mu iya fa'idantar wato duk lokacin da mutum zai biya bukatarsa bawali ko bayan gari to ya nemi wuri wanda yake kadaitacce wohintacce inda wani ba zai gansa ba kuma ba zai ji warin abin da yake fita daga jikinsa sannan kuma ba zai ji sautin iska da take fita daga jikinsa shi ne ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga ban daki wada khatama manzon Allah yakan fitar da zubansa ya aji an gane ko yakan fitar da zobansa ya ajiye idan zai shiga ban ɗaki tare da cewa shi wannan hadisi kamar yadda malam ya faɗa bayan ya faɗi waɗanda suka fitar da hadisin su ne ashabu sunan al-arba'a malam ya ce wa huwa ma'lul hadisi ne wanda yana da illa a takaice hadisin bai inganta ba hadisi ne bai yi kuma bayani ya gabata abinda malaman hadisi suka faɗa abin da ya dace hadisi mai illa abin da ya kamata a faɗa shine a ce mu'allal maimakon a ce ma'alu abin da ya dace a ce mu'allal kamar yadda wato alhafizul iraki a cikin littafinsa alfiya ta mustalahul hadis na faɗa cewa wasanmi ma bi illatin mashmulu mu'allalun wala taqul ma'lul yace duk hadisin da yake da illa a cikinsa ka ambace shi ka ce masa mu'allal kar ka ce ma'alul tare da cewa wasu daga cikin malaman hadisin suna kiran shi ma'alul amma abin da ya dace a ce masa mu'allal akwai hadisi wanda ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riki zobe zoben nashi tambarin shine Muhammadu Rasulullah shi ma kuma ya riki zoben a matsayin kamar kashe ne lokacin da aka bashi labarin cewa ai sarakuna ba sa karanta takarda sai in tana da tambari sai in tana da kashi suke karantawa su san wane ne ya aiko wannan takarda to a lokacin nan maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya riki zobe tambarin zoben shine Muhammadu Rasulullah in ya rubuta takarda akan dangwala sai a buga a jikin takardar shine amma na cewa yana da zobe in zai shiga ban daki yana fitar da zoben ya ajiye wannan kwata-kwata bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ne bai sai dai mu san da cewa sunan Allah subhanahu wata'ala da ambatansa girmama shi wajibi kuma dole ne a nisanta duk wani wato ambatan Allah subhanahu wa ta'ala daga wuraren da basu dace ba wurare waɗanda suke na ƙazanta an gane ko a nisanta sunan Allah subhanahu wa ta'ala ga irin waɗannan wurare don haka duk wani abu wanda yake da sunan Allah a jiki to baya dacewa mutum ya shiga ban ɗaki da shi in ma kudade ne misali kudaden da suke da la ilaha illallah irin kudade na saudiya da abin da ya kama da haka to baya dacewa ka fitar da su a fili ka shiga sai dai ka saka su cikin aljihunka ko ka kulle su a wani abu to haka duk wata takarda in dai akwai sunan Allah to in za ka shiga ban ɗaki ka yi ƙoƙari ka suturce ta ka sanya ta cikin aljihunka don domin girmama ambatan Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wajibi wanda ubangiji ta'ala ya faɗa wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ke girmama duk wanda ya girmama alamomi na bautar Allah ya tabbata cewa wannan girmamawa yana daga takawa wanda Allah ke sakawa a cikin zukatan bayansa dan ba kowa yake girmama ubangiji subhanahu wa ta'ala da abinda wato ya shafe shi sai wanda yake da tsoron Allah a cikin zuciyarsa amma shi wannan hadisi ba zai zama dalili ba na kan cewa duk abin da yake da ambatan Allah cewa ba za a shiga ban ɗaki da shi ba shi hadisin bai inganta ba zai zama hujja ba amma wajibi ne duk abin da yake da ambatan Allah a nisanta shi daga wuraren kazanta don haka kuma wannan yana ƙara nuna mana tare da cewa asali mutum ya yi zobe wannan ba laifi ba ne ba mutum ya yi zobe kuma ba laifi ba ne a jikin tambarin zobar ka rubuta sunanka ko kai wani kashi wanda yake da sunanka wanda in ka rubuta takarda za ka iya dangwalawa ka buga an gane ko matsayin shi halak ne kamar yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi zoben ne saboda wannan manufa ba dan wani ado bane bai yi zobe a'a ya yi zoben wato da sunan cewa kashi ne nashi wanda in ya rubuta takarda yakan dangwala ya rubuta wannan ya buga a cikin takardar shi kuma zoben da ya halatta mutum ya yi sai zobe kamar wanda yake na azurfa na bakin karfe baya halatta irin kamar na azurfa mutum yana iya yi shi ma malamai sun takaita cewa kada azurfar ta yi yawa ka ta wuce kamar misali dirhami ɗaya ko kuma dirhami biyu mutum yakan iya yi amma in ta wuce haka bayyana cewa sannan hadith wa an anas radiyallahu anhu annahu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة وتلقى أنس الله إكرم مسا يدا الله إكرم مسا يدا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance idza dakhala khala'a wato idan ya yi nihin shiga ban ɗaki kenan kamar yadda ya gabata idan ya yi nihin shiga ban ɗaki ba sai bayan ya shiga ba ƙala manzon Allah ya kan faɗi wannan addu'a ya ce Allahumma ya Allah inni a'udhu bika wato ni ina neman tsari da kariya da kai minal khubsi ka daure ba'un in kai mata sukunu ko kuma kai mata bamma ka ce minal khubusi an gane ko idan aka ce khubusi ko ka ce khubusi jam'i ne na khabis idan aka ce khabis wato shine kenan mugu ko kuma ka ce wanda yake mummuna kenan me ake nihi a nan da khabis wato shine shaidani shine yace Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi ya Allah ni ina neman tsari da kariya da kai min al-khubuthi wato game da mazajen aljannu wal khaba'is wato da matayensu lafazin khaba'is jam'i ne na khabisa khabisa kenan mummuna me ake nihi kenan shaytaniya shine ka ce ya Allah ni ina neman tsari da kariya da kai minal khubusi game da mazajen aljannu wal khaba'is wato da matayensu don haka wannan hadisi yana nuna mana wannan addu'a wato an sunnanta mana in za mu shiga ban ɗaki to ga addu'ar da ya dace mu yi. fa'idar yin wannan addu'a takan zame ma bawa wato garkuwa da kariya tsakanin shi da shaidanu mazansu da matansu tare da cewa kafin ka faɗi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is zaka ƙara bismillah a farko saboda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadar bismillah a lokacin da mutum zai fitar da tufafinsa to wannan yana zamantowa garkuwa tsakanin al'aurarsa da idanun shaidanu ba sa ganin al'aurarsa hadisi ne ingantacce an gane don haka kenan in zaka shiga ban daki zaka ce bismillahi sai ka ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ita wannan bismillah za ta zamanto garkuwa ce tsakanin al'aurarka da idanun shaidanu ba za su gani ba sannan ita kuma wannan addu'a za ta zamanto garkuwa tsakaninka da sharrinsu da muguntarsu saboda kasancewar su shaidanu ba su da wurin hutawa sama da wurare waɗanda yake na ƙazamta duk wuri wanda yake na ƙazamta su nan ne wurinsu dama Allah ya faɗa alkabisa tu lil kabisi wal kabisu na lil kabisa to don haka da yake shi shaidani mugu ne to duk wani wuri wanda yake abin ki abin kyama wurin ƙazamta nan ne mahallinsa to don haka da yake wannan shine mahallinsa nan sai aka shar'anta mana cewa in za mu shiga ban daki to ga addu'a da ya kamata mu kamar yadda mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala tsarkakakku ne su kuma mala'iku ba sa kasancewa sai a wuri wanda yake tsarkakeke duk wani wuri wanda yake mai daraja amma shaidani da yake la'antacce ne lalatacce ne duk wani wuri wanda yake kaskantacce shi kuma a nan yake kuma wannan yana nuna mana wato fakewa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala mu nemi tsari da kariya da shi game da duk abin da muke tsoro abin da muke ki muke kyama da haka a nan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa mu fake da ubangiji mu subhanahu wata'ala mu nemi kariya da shi game da mazajen aljannu da matayensu sannan bugu da ƙari wannan hadisi yana nuna mana cewa aljannu wato wata halitta ce wanda kuma wajibi ne mu yi imani da cewa akwai su ko da idanunmu ba sa ganin su to ya zama wajibi mu yi imani da cewa akwai su kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari kuma kamar yanda Allah ya ya ba mu labari a cikin alkur'ani sura ta musamman ke akwai suratul jin domin aka ce aljani halitta ce wanda asalin asalin sinadarin da Allah ya halicci aljani shine da tsantsar wuta Allah ya halicce shi kamar yadda ya ce wal janna khalaqnahu min qabl min nar as-samum kamar yadda ya ce wa khalaqal janna min marjin min nar kenan ko da idanunka ba sa ganin shi to anan dole ne ka yi imani domin Allah ya faɗa cewa akwai halitta mai suna aljannu haka kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ubangiji ta'ala ya faɗa innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu aljani wato ku yake cewa innahu yarakum aljani shi yana ganin da zuri'arsa amma min haisu la tarawna ta inda ku ba ku iya ganin su su suna ganin mu amma mu ba mu iya ganin su to ka san ku faɗa da abin da baka gani dole sai ka tanadi makami wanda yake na kwarai menene babban makami shine komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wataala shine zai ba mu tsaro da kariya game da sharrin su da muguntarsu sannan kuma ita wannan addu'a bata takaita ba wato gaban ɗaki ko da a cikin dokar daji ne lokacin da ka ji biyan buƙatarka to sai kai wannan addu'a an gane ko haka malamai suka faɗa sawa'an a cikin gida ne za ka yi biyan buƙatar ko kuma a cikin sahara ne ko da cikin sahara ne in ka je biyan buƙatar ka sai kai wannan addu'a bismillahi allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نهوي إداوة من ماء وأنا إداوة من ماء وأنذا فيستنجي بالماء muttafaqun alayhi wato ita wancan addu'a da ta gabata in ka manta a lokacin da zaka shiga ban daki ba kai ba to koda bayan ka shiga ne kana iya yin ta abin da ya fi dacewa in zaka shiga kai kenan in mutum ya manta to bayan ya shiga ban daki yakan iya yin addu'a wato daga Anas Allah ya kara masa yadda ke faɗa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan shiga ban daki ma'ana ya je wuri wanda yake kebantacce domin biyan bukatarsa sai yace fa ahamilu ana wa gulamun nahawi idawatan min ma'in wa anaza yace ni da wani yaro sa'ana Anas yace mukan dauki idawatan min ma' wato shine kullumi me ake nihi da idawa kamar wata ilkar masarka ce wanda kamar matsayin buta take a wajen su a wancan lokaci da fata ake yin ta kamar yadda mu a yau ake yin wannan buta an gane kutu su a wancan lokaci yar sarka ce ake yin ta yar karama ta fata to ita ce matsayin buta wadda mutum in ya tafi biyan bukatar sa yakan tafi da ita shine yace nakan dauki idawatan wato wata 'yan rubuta min ma'in ta ruwa wa anaza wato da kwagiri fayastan jibil ma ruwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi tsarki da shi ma'ana in ya gama biyan bukatarsa manzan Allah sai ya yi tsarki da shi menene istinja shine ya sanya ruwa ya wanke wannan kazanta wannan hadisi a takaice yana nuna mana idan mutum zai biya bukatarsa yana daga cikin ladabba na biyan bukata mutum ya nisanta saboda anan ya ce ya rukunu khala a wuri wanda yake kenan kadaitacce wanda ba kowa kenan duk lokacin da mutum zai biya bukata to ya zamanto ya nisanci idanun mutane ya nisanci majiyarsu sannan anan kuma na nuna mana halaccin ma'ana mutum ya ɗauki wanda zai masa hidima kamar yadda a nan anas ɗan malik allah ya ƙara masa yadda khadimi ne na manzan allah sallallahu alaihi wasallam yakan masa dukkan wasu aikace aikace domin anas ɗan malik tun lokacin da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya isa madina mahaifiyarsa ummu sulaim ta kawo shi ta danka shi a hannun manzan allah sallallahu alaihi wasallama ta ce iya buƙatar ta ya zame masa khadimi ma'ana ya ringa masa aikace aikace don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tare da Anas a halin zaman gida haka a hali wanda yake na bulaguro to shine daga cikin ayyukan da Anas yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan manzon Allah zai je ya biya bukatarsa to Anas yakan dauki buta da kwagiri sai ya tafi da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene fa'idar shi wannan kwagiri misali in ana tafiya ne a cikin daji domin ba kowane daji bane ke akwai itace ba kowane daji bane ke akwai kurami ko wani dutse inda mutum zai iya fakewa ya biya bukatarsa to fa'idar wannan sanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan kafa ta in aka ce anaza wato wata yar sanda ce wanda tsawonta bata kai goron mashi ba amma tana da tsini wanda yake na mashi na karfe da ake sawa a jikinta to ita ce yakan caka ta idan ya caka ta akan ƙasa ta kahu sai ya sanya kamar mayafinsa haka sai ya kare kenan ta zame masa garkuwa da shamaki tsakanin shi da idanun mutane idan zai biya bukata kuma sannan ita wannan ana zaƙi in ana cikin tafiya in za a yi sallah kuma yakan caka ta sai ta zame masa sutura ne game da duk wanda yake nufin wucewa gaban mai sallah sannan kuma a malamai sun zana amfanin ita wannan sanda ya wuce a lissafa akwai amfani da yawa tattare da ita to shine anan Anas yace fa ahmilu ana wa gulamun nahawi idawatan mimma wato ni da wani yaro sa'ana yace sai na dau idawatan mimma a takaice sai ka ce wata irin buta ta ruwa wa anaza wato da wani kwagiri fa yastanjibil ma manzon Allah sai yayi tsarki da wannan ruwa wannan hadisi yana nuna mana kenan na daga cikin ladabba na biyan bukata kamar yadda muka faɗa nisanta game da idanun mutane in mutum zai biya bukatarsa kenan ya nisanta inda ba a ganin shi ba a jin sautinsa sannan kuma wannan yana nuna mana halaccin mutum ya takaita a wajen tsarki da ruwa kawai mutum ya sanya ruwa ya wanki wannan ya wadatu ko ka yi da ruwa ko ka yi da duwatsu kamar yadda tsarin bayani zai zo nan gaba kamar yadda anan ya ce fayasta jibin mali ana sai ce mazan Allah sai ya yi tsarki da ruwa kaga ba dutse bai sa ya goge a ruwa ne kadai mazan Allah ya takaita a kan shi kenan kuma wanda ke nuna mana a yi istijmar a sanya dutse a goge shi ma hadisin zai zo kuma wannan yana nuna mana kenan duk a lokacin da kake ya kamata musulmi ya kasance yana cikin tanadi game da duk abin da zai iya tsarkake kansa a cikin hali wanda yake na biyan bukata kenan ko da kana cikin tafiya ya kamata mutum ya tanadi irin waɗannan abubuwa kamar misali irin su takarda ta goge bawali ko bayan gari ya kamata ya koda babu ruwa abunka kenan ya kamata mutum ya tanadi irin abubuwan da in ma biyan bukata ya kama shi kenan yana da abin da zai iya busar da wato wannan gazanta وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه وتلقى المغيرة ابن شعبة الله يكرم سيدا shi ma khadimi ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ke fada cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce da ni huzil idawa ya ce ya kai almugira manzan Allah ya ce ɗauko buta almugira ya je ya ɗauko ya bi bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce fanfalaka manzan Allah sai ya tafi hatta tawara anni sai da ya fake mun bana ganin shi za Allah ya yi ta tafiya ya ce sai da ya fake ya je inda ba na ganinsa faka ba hajata za Allah ya biya bukatarsa bayan ya biya bukatarsa wato maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya almugira ya kawo masa wannan ruwa maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya biya bukata ya kusar da wannan wato kazanta kenan a takaice a nan shi almugira da maza Allah sallallahu alaihi wasallama zai biya bukatarsa maza Allah ya ce ya ɗauko masa buta shi almugira ya ɗauko ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan buta ya bashi manzan Allah ya yi ta tafiya ya yi ta tafiya sai da ya fake ya je inda almugira ma baya ganin sa sannan manzan Allah ya biya bukatarsa wannan yana nuna mana shine kasancewar wato takaitawa akan yin tsarki da ruwa kamar yadda a nan da ruwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kamar yadda kuma ya gabata a wancan hadisi na Anas dan Malik sannan kuma wannan yana nuna mana in za ka biya bukata to ya kamata ka nisanci inda jama'a wato za su iya ganin ka da inda za su yi sautin ka kenan ya kamata mutum ya baki ladabi ne daga cikin ladabba na biyan bukata domin mu yace fanqalaka zan Allah sai ya tafi hatta tawara anni wato sai da ya fake game da ni ma'ana ya zama bana ganin sa a radon abin da ba ka iya ganinsa to bai yiwa kuma hallo a ce sautin ka ya ji abin da tunda tafiya ce mai nisa wannan kenan yana nuna mana irin kyawawan halaye da ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda ya kamata mutum ya nisanci duk abin da ake jin kunyarsa kenan mutum ya nisanci duk abin da zai iya sawa a ji kunya to shine a nan manzon Allah yakan nisanta inda ba a ganin shi ba a jin sautin abin da yake fita daga jikinsa. bayan ya gama kamar yadda yake cikin hadisin sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya dawo al-mugira ya karbi butar yake zuba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwa manzon Allah yayi arwalla daga farko har zuwa karshe lokacin da ya zo wanke kafa wato al-mugira sai sun kuyo domin ya fitar masa da kufinsa manzon Allah ya ce da abu ma fa inni adkaltu huma bahiratayn kamar yadda hadisin ya gabata a cikin babul masih al-kufai a takaice kenan malam ya zo da wannan hadisi domin ya nuna mana ladabi daga cikin ladubba na biyan bukata nisanta game da idanun mutane sannan bugu da ƙari yana nuna mana takaitawa akan yin tsarki da ruwa ba tare da mutum ya sanya dutse ya gobe wa an abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ittaqul la'inayn الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم رواه مسلم وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه الموارد ولفظه اتقوا الملائن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ولي أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقئما وفيهما ضعف وأخرجه الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بسند ضعيف wato daga abu huraira allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita kulla inai manzon allah ya ce ku lisanci al'amurra biyu masu janyo la'anta ta mutane da tsinuwarsu allah inai ai aljali bai ne lila'anin nasi kenan abubuwan da suke janyo wato la'anta ta mutane manzon allah ya ce ku kiyaye su shine ce ittaqul la'ilaini ku kiyayi abubuwa biyu masu janyo la'anta da tsinuwa ta jama'a farko sai ya ce allazi ya takhalla fi dariqin nas na farko wanda ke janyo ma kansa la'anta ta mutane da tsinuwarsu shine mutumin da ke biyan bukatarsa akan hanyar jama'a inda suke bi suke wucewa mutum ya zo kan hanyar da jama'a suke wucewa ya tsugunna ya yi bayan gari ko ya yi bawali to yana yana daga cikin abin da ke janyo tsinuwa da la'anta ta jama'a kaga kenan menene zai iya shiga ma'anar wannan mutumin da zai saki gwalalan gidan shi yana biyo kan titi da ruwan gidan shi inda wani ya zo ya taka wani ya rasa inda zai wuce yara kankana sai sun shiga da an yi katarin wani mai abun hawa ya biyo ya taka ruwan yakan watsu ma mutum don haka wannan yana nuna mana abubuwa ne waɗanda ba sa dacewa saboda shi musulunci duk abin da za ka shiga cikin haƙƙin jama'a to musulunci bai yarda da shi ba titi hanya ta jama'a ce duk abin da zai zamanto akwai cutar da jama'a akwai kuntata musu to baya halatta abubuwa ne wanda kenan mutum shi yake janyo ma kanshi la'anta da tsinuwa don haka wajibi ne mutum ya kiyaye shine a nan ya ce allazi ya takalla fi ɗariƙin nasu kuma a ƙa'ida wannan abu ne wanda yake nauyi akan hukuma duk wanda ya irin wannan to hukuma tana ya zama wajibi a kanta ta ladautar da jama'a in ma wani tara za a masa a masa tara domin gobe ya daina saboda hanya ta jama'a ce kowa yana da haƙƙi kuma shi musulunci tsafta ya gada duk wasu abubuwa waɗanda suke na ƙazamta bai dace ba da musulmi shi ne anan ya ce allabi ya tahallafi da riƙin nasu wanda ke biyan buƙatar sa yi bayan gari ko ya yi bawali a kan hanyar jama'a inda suke bi suke wucewa to wannan shi ne na farko wanda yake janyo ma kansa la'anta da tsinuwa sai ce auzillihim ko kuma wanda ke zauwa inuwarsu inda jama'a suke hutawa mutum ya zo ya yi bawali ko bayan gari to wannan shi ma ya janyo ma kansa la'anta da tsinuwa an ce inuwa a nan ko da ba inuwa ba ce ba wurin da jama'a suke zama mutum ya zo ya yi bayan gari ko ya yi bawali to wannan yakan janyo ma kansa la'anta da tsinuwa da haka baya halatta ko da a cikin daji za ka biya bukatar ka zo gindin itaciya da sauransu wannan kwata-kwata baya halatta baya dacewa kuma haka ko da wani inda an tabbata jama'a suna zama ko da ba karkashin inuwar itaciya ba ce to baya halatta mutum ya zo ya zauna ya zo ya tsuguna ya bayan gari ko ya yi ba malam na faɗa al'imamu muslim wato ya rawaito wannan hadisi al'imamu abu dawud ya daɗa a riwayarsa daga mu'az allah ya ƙara masa yadda shine wal mawarif al mawarif wato shine mashaya kenan jami ne na maurid ma'ana inda jama'a suke zauwa su sha ruwa kamar misali bakin tauki ko gindin rijiya to wani haramun ne mutum ya zo ya yi bawali ko ya bayan shi ne ya ce almawarid kenan a riwayarsa ya daɗa wal mawarid ma'ana shine kenan wurare waɗanda suke na wannan shine wato mashaya kenan gindin tauki ko gindin rijiya ko bakin gorama wannan kwata-kwata baya halatta mutum ya zo ya biya bukatarsa domin mai yin haka na janyo ma kansa la'anta shine yace wa lafzuhu lafazinsa shine yace ittaqul mala'ina thalatha manzon Allah yace ku kiyayi wato abubuwa uku masu janyo la'anta farko sai yace albaraza fil mawal biyan bukata a mashaya ma'ana wurin da jama'a suka je su ɗau ruwa lafazin albaraz ma'ana abin da yake fita daga jikin ɗan adam na bawali ko bayan gari shine ake kira da albaraz shine yace albaraza fil mawarid biyan bukata a mashaya manzon Allah yace ku kiyaye haka gindin rijiya ko bakin tarki sai yace wa qari'atit tariqi manzon Allah yace da tsakiyar hanya tsakiyar hanya ma'ana inda jama'a suke bi su wuce to baya halatta amma in gefen hanya ne inda jama'a ba za su gani ba can to ba laifi mutum yana iya amma tsakiyar hanya wannan haramun ne baya halatta sai ya ce wa zilli wato da inuwa maza Allah ya ce ku kiyayi waɗannan wurare uku kenan wanda yin bayan gari ko bawali a cikinsu na janyo ma mutum la'anta da tsinuwa kenan wannan yana nuna mana ladabi ne daga cikin ladabba na biyan bukata duk inda za ka biya bukatar ka cewa akwai cutarwa da jama'a da jama'a to ya zama wajibi mutum ya nisanci irin waɗannan wurare shi ne sai ce na ga imamu ahmad riwayarsa daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda manzan allah ya ce auna ka ima'i wato ko kuma inda ruwa ke kwanci ma'ana inda ruwa ke kwanci domin inda ruwa yake taruwa shi ma jama'a sukan zo su da ruwa a nan duk inda ruwa korami ruwa yake kwanci manzan allah ya ce shi ma ku nisanci na tare da cewa ita wannan riwaya bata inganta ba na auna ka ima'i shine malam ya ce wa fihi ma ba'fu kenan da waccan riwaya ta al-Imam Abu Dawud da yace ittaqul mala'ina salasa da wannan malam yace akwai rauni tare da su amma shi wancan kin ya inganta amma shi wannan kenan na cewa au na ima'in shi wannan bai inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa kuma ma'anarsa za ta iya inganta ma'ana zai iya daukan wacce ma'ana me yasa saboda duk inda ruwa yake taruwa wuri ne wanda jama'a za su zo domin su dauki wannan ruwa su yi amfani da shi don haka baya halatta kenan yana iya shiga karkashin kenan almawari mashaya sannan sai ma da yake cewa al'imamu kabrani ya fitar da hani game da biyan bukata karkashin itace masu yaya itace waɗanda suke da yaya maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani mutum ya zo ya biya bukata kamar gwaiba kamar mangoro kamar dabino da sauransu kenan ita wannan riwaya ta gayyade cewa itace masu yaya kenan mafhumul mukhalafa in ba itace bane masu yaya kenan yana halatta to baya halatta saboda wancan yayi jaye au zillihim ko kuma inuwar su kenan inuwa da mutane suke zawwa su sha kenan duk inda an tabbata inuwa ce inda jama'a suke zawwa su zauna to baya halatta amma misali kamar in a cikin dokar daji ne wanda babu gari a kusa akwai itace kuma ka tabbata inuwar na mutane ba zauwa ba suke su sha to wannan ba laifi mutum yana iya yi amma tare da cewa nisantar inuwar shine ya fi dacewa domin wani yakan zo wannan inuwa domin ya sha Allah yakan iya kawo wani ya biyo wannan hanya ya buƙaci wannan inuwa domin ya zo ya sha kenan abin da ya kamata kenan a nisanta amma in an tabbata inuwa ce wadda take wurin hutawar jama'a to kwata-kwata baya halatta shi ne ya ce al'imamu tsabarani ya fitar da hani daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama game da biyan bukata ta hatar a shijarin musmira ƙarƙashin itace masu ‘ya'ya wa ƙafatin na harin jari wato da gabar ƙorama wadda take mai gudana ma'ana bakin ƙorama mutum ya zo gefen ƙorama ya yi shi ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yani ya fitar da hadisin ta hanyar ibn umar amma shi ma da dangane mai rauni shi ma hadisin bai inganta ba an gane ko na hani game da karkashin itace waɗanda suke masu ya'ya ko gabar turama amma a takaice ma'anar hadisin duk waɗancan hadisai sun kunshi ma'anarsa saboda me yasa wurare ne na jama'a wanda kuma akwai cutarwa وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوق الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله ينبت على ذلك رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول wato daga jabir allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta ga waɓar rajulani manzon allah ya ce idan mutum biyu wato za su biya bukatarsu a gane ko idan mutum biyu suka tafi wurin biyan bukatarsu za su biya bukata fal ya tawara kullu wahidin min kuma an sahibi kowane ɗaya daga cikinsu ya yi ƙoƙarin fakewa game da ɗan uwansa ma'ana kowa ya nisanta inda baya ganin kowa sai ya ce wala ya ta haddasa kuma kada su ringa biyan bukata suna hira sai ya ce fa inna allaha yanqutu ala zalik domin ubangiji ta'ala na yin hukuba akan haka ma'ana duk mutumin da wato yana biyan bukatarsa yana hira da wani ko kuma kasancewar mutane biyu su zo suna biyan bukata junansu yana ganin juna ubangiji ta'ala na yin hukuba akan haka malam na faɗa cewa imamu ahmad ya fitar da ya rawaito wannan hadisi sannan ibnu sakan da ibnu al wato sun yi inganta wannan hadisi malam ya ce wa huwa ma'alul hadisin yana da illa a takaice hadisin bai inganta ba amma fakewa game da idanun jama'a a lokacin da mutum zai biya bukatarsa wannan wajibi ne dalilai sun wuce a lissafa saboda kiyaye al'aura wajibi ne duk inda wani zai iya ganin al'aurar ka baya halatta an gane ku sai wanda shari'a ta toge wanda za su iya ganin al'aurar ka kamar misali ita ce tsakanin ma'aurata ko kuma kuyanga kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya tambaye shi ce ya rasulullahi al'auran mu menene ya kamata mu bayyana menene bai kamata mu bayyana manzon Allah ya ce masa ihfaz aurataka illa min zawjika aw ma malakat yaminuka aw kama qala manzon Allah ya ce masa ka kiyaye al'aurarka kada ka bari wani ya gani sai dai matarka ko kuma abin da damarka ta mallaka na yanga ita ce baiwa kaga wannan hadisi ne ke tabbatar mana kiyaye al'aura game da ganin wani wannan wajibi ne don haka anan da ya ce fal ya tawara kullu wahidin min huma an sahibi kowane ɗaya daga cikinsu ya yi ƙoƙari ya fake game da ɗan uwansa kar ka bari wani ya kanka wannan shi nisanta in mutum zai biya bukatarsa wannan wajibi ne mutum ya nisanci inda wani ba zai gane aurensa ba sai ya ce wala ya ta haddasa kuma kar su ringa hira sai ya ce fa inna allaha yanqutu ala zalik ubangiji ta'ala na yin ukuba akan haka ma'ana yana kyamar haka kuma yana ukuba akan duk wanda ke aikata haka dan haka wannan yana nuna mana kenan nisanta a wajen biyan bukata wannan ladabi ne daga cikin ladabba na biyan bukata baya halatta ya zama to mutum ya tsaya inda wani zai iya gare shi bai ya dacewa wa an abi qatada radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yamassanna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul ولا يتمسها من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه واللفظ لمسلم wato daga abu da Allah ya kara masa yadda ke faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya masanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul manzon Allah ya ce kada ɗayan wato ya rike gabansa da hannunsa na dama a lokacin da yake bawali idan mutum yana bawali haramun ne ya rike gabansa wato da hannun shi na dama domin la'anan nahiya ce hani ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sai dai da wani hannu shine hannun hagu amma hannun dama haramun ne yasa saboda hannun dama yana da daraja yana da karamci duk abu wanda yake na kazanta to baya dacewa mutum ya sanya hannun shi na dama hannun hagun ake gabatarwa akan duk abin da ya shafi kazanta amma duk wani abu mai daraja mai karamci kuma hannun wato hannun hagun ake gabatarwa akan duk wani abu wanda yake na ki na kyama abu wanda yake na kazanta hannun dama shi kuma ana gabatar da shi akan duk wani abu mai daraja mai karamci don haka in za ka ba mutum abu da hannun dama ake bukata ka ba shi in aka mai koma abu za ka karba da hannun dama ake karba an gane ko don haka kenan a nan mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya mana hani cewa la ya masanna a hadukun zakara gubi ya mini kada ɗayan wato ya rike gabansa da hannunsa na dama wa huwa ya bul a lokacin da yana bawali kenan a lokacin da mutum yana bawali haramun ne ya rike hannunsa na wannan gabansa da hannun shi na dama to amma in baya bawali shin ya kamata ya halatta ya rike gabansa da hannu na dama ya halatta saboda a nan kenan ya kayyade mana wa huwa ya bul halin kenan mutum yana bawali amma in ba cikin hali bane ba wanda yake na bawali to na halatta mutum ya rike gabansa da hannun shi wanda yake na dama amma in a hali ne na bawali baya halatta sai ya ce kuma wala ya tamassaha min al-qala'i bi yamini manzon Allah ya ce kuma kada wato ya shafe bayan gari ko bawali da hannunsa na dama an gane ko kada ya shafe da hannunsa na dama ma'ana lokacin da mutum zai yi tsarki to bai ya halatta ka yi da hannun dama dole sai dai da hannun hagu kenan hannun dama sai dai ka ringa ɗauko ruwa kana zubawa amma wanki bawani ko bayan gari da hannun dama wannan baya halatta an gane ko ko da misali yaro ne za a wanke ma baya halatta ka sanya hannunka na dama hannun hagun shine za ka sanya a wannan muhalli shine ce wala ya tamassa kada ya goge minar khala'i wato biyan bukatarsa ma'ana bayan gari ko ba wali biyaminihi da hannunsa na dama manzo Allah ya ce kada ya haka don haka kenan ko gogewa za ka yi in gogewa za ka yi da hannun hagun za ka goge ba za ka sanya hannun dama ba sai ce wala ya tanaffas fil ina'i manzo Allah ya ce kuma kada ya dawo da numfashinsa a cikin makayi ma'ana in ka kafa kai kana shan wani abu idan za ka yi numfashi to kada ka dawo da numfashin a cikin wannan makayi sai ka janye wannan makayi gefe ka yi lumfashi in ka gama lumfashin sannan kuma in kana buƙatar ci gaba da sha sannan ka dawo da shi amma dawo da lumfashi a cikin makayi wannan haramun ne baya halatta hikima a nan malamai suka ce domin kana iya dawowa da lumfashi wani abu wanda yake na marjina yakan iya zauwa ya zuba a cikin wannan abin sha kaga ka kazantar da shi ga wanda zai biyo baya kamar shan abu da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi ya mana hani guda uku hani na farko wato kama gaba da hannun dama a lokacin da mutum yake bawali haramun ne kenan yana daga cikin ladabi daga cikin ladabba na biyan bukata in mutum zai biya bukatarsa kenan gaban sa ya rike shi da hannun hagu sannan ladabi na biyu sai ce wala ya tamassaha min al-kala'i bi yamini wato kada mutum ya shafe bayan gari ko bawali da hannunsa na dama kenan na daga cikin ladubba na biyan bukata idan mutum zai wanke bawali ko bayan gari kenan da hannun hagu ake wankewa ba na dama ba sannan sai ce wala ya tanaffas fil ina kuma kada mutum ya dawo da numfashi a cikin wato makayi kenan ladabi ne daga cikin ladubba wanda yake na shan abin sha in mutum zai yi numfashi ya nisanta abin daga bakinsa in ya numfasa ya gama yana da bukatar ci gaba da sha kenan sannan ya dawo da shi dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك